أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa barkanmu da wannan lokaci barkanmu da saduwa a wannan yammaci mai albarka wanda muka saba gabatar da karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin sallallahu alaihi wasallam wanda wannan shine darasinmu na 23 kuma yau muna ranar 23 ga watan ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam wato daidai da 14 ga watan afrilu na shekara ta 2023 miladiya a karatunmu na jiya mun tsaya ne akan hadisi na 730 a cikin babu karahati sabbin dik yanzu kuma insha Allahu daga nan zamu ɗora zuwa abin da ya sauka mai littafin ya ce babun nahi an ƙaulil insani wa irna bi nau'i kaza wa kaza wannan babi ne da zai bayani akan hani da aka yi daga mutum ya rika cewa an yi mana ruwa ne saboda tauraro kaza wa kaza وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالهديبية في إسر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب متفق عليه والسماء هنا المطر وانا حديث ان كربوش تهنير سيرنا زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه wadanda ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wadanda suka musulunta a shekarar da aka yi sulhun hudaybiya kuma ya raka annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa hudaybiya hasali ma a ranar yakin budin makka zaidu dan khalidu aljuhani ke dauke da tutar banu juhaina wato kabilar su kenan banu juhaina daga gare shi aka rawaito wannan hadisin yace salla bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama salatu subhi bin hudaybiya lalle annabi sallallahu alaihi wasallama yayi mana sallar asuba a wannan waje da ake kiran shi hudaybiya hudaybiya wani waje ne wanda ya kai kamar kilomita shida a wani ƙaunin yana da ɗan matsakaicin nisa daga garin makka yana dab da shiga garin makka ne waje ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo a cikin shekara ta shida bayan hijira zai je aikin hajji ko umra to anan ne mutanen makka suka tsare shi suka hana shi shiga garin sai da ya zama an jinkirta sai a shekara ta bakwai sannan aka zo aka yi aka yi umra da wannan wajen na hudaybiya a kafiran sun zo su an kulla alƙawari tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya ya kwana tare da sahabban shi to da aka yi sallar asuba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu sallar asubahi fi isri sama'in kanat min al-layl a gurbin wani ruwan sama da aka yi musu da daddare falamman sarafa yayin da ya yi da sallar a gabar alan nas sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya juyo wajen mutane fa ƙara sai ya ce hal tadaruna ma za qala rabbukum shin kun san abin da ubangijin ku kuwa ya faɗa qalu Allahu wa rasuluhu alam sai sahabbai suka ce Allah da manzon shi ne ya sani qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun yace ubangijin ku ya ce lallai ya wayi gari daga cikin bayina akwai akwai mu'mini wanda ya imani da ni kuma akwai wanda ya kafirce mu fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fa zalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib amma duk wanda ya ce an yi mana wannan ruwan ne saboda falalar Allah da rahamarsa to wannan ya ba da gaskiya da ni kuma ya kafircewa taurari wa ma man qala mudirna bi nau'i kaza wa kaza fa zalika kafirun bi wa mu'minun bil kawakib amma duk wanda ya ce an yi mana ruwan nan ne saboda tauraro kaza da kaza da ya kama Allah ya ce wannan ya kafirce min kuma ya ba da gaskiya da taurari mutafakun alaihi hadisi ne da aka haɗu a kansa wato bukari da muslim suka sun ruwaito shi ma'anar kafirci a nan malamai suka ce ana nufin kafirci ne na haƙiƙa idan ya zama mutum ya ƙudurce cewa ai samuwar tauraro kaza ne da ya kama shi yasa aka yi ruwan da wannan tauraron bai kama ba da ba za a yi ruwan ba to wannan ya zamto ya kafircewa Allah ne baki daya amma idan ya zamto kuma bai ƙudurce wannan ba ya dai faɗa ne haka to ya zamto wato ya batulce wa ni'imar ubangiji ne amma bai kafarta gaba daya ba babu taharimi qaulihi li muslimin ya kafir wannan babin zai mana magana akan haramcin gaya wa musulmi ka ce mashi kafiri saboda wani bambancin ra'ayi ko sabani da ke tsakaninka da shi ka rika kiran musulmi da sunan kafiri an ibn umara radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafiru فقد باع بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه متفق عليه وانا حديث عن كربوش تعين سيدنا عبد الله بن عمر يدر على تمد غريشي قال يشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي من زعل الله إلى دامنشن الله سبتا غريشي ياتي إذا قال الرجل يا أخيه يا كافر idan mutum ya ce wa ɗan uwan shi ya kai kafiri kai kafiri fa garba biha ahaduhuma to lallai ɗaya daga cikinsu dai ya juya da wannan kalmar bayan kana kama ƙala idan ya kasance wanda aka ce wa kafirin ya tabbata lallai kafirin ne kamar yadda aka faɗa to shi kenan wa illa in kuma ba haka ba raja'at alaihi sai kalmar ta dawo kan wanda ya faɗe ta mutafaqun alaihi hadisi ne da aka haɗu a kansa shi yasa za ka ga mafiya yawan waɗanda suka fi shahara da kafirta musulmai da kuma suka fi shahara da mutuwa babu imani za ga mutum gashi nan yana sallah yana azumi to amma ranar mutuwar shi kuma sai ga abin ya zama abin kallo ba dan kuma saboda an rayu cikin kafarta musulmai cikin zagi da cin mutuncin musulmai ala ayi halin da babu wata hikima ko kaɗan cikin zafafa kalamai da bakanta magana ga ɗan uwanka musulmi a musamman ma akan abin da ya shafi wa'azi wata dai wa'azantarwa kake yi to wa'azi shi ana yin shi ne cikin hikima da kuma kyakkyawan kalami ba wai ta hanyar fada da zagi da cin mutunci da kafirtawa ba babu wanda zai fahimce ka matuƙar kana zagin shi kana kafirta shi amma ta hanyar jan hankali da nasiha mai daɗi da aka ake jan hankalin musulmi ko da yana aikata abin da ba daidai ba sai zama ya daina ya dawo aikata abin da yake na daidai din wa ana bi zarrin radiyallahu anhu annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul من دعا رجلا بالكفر أو قال أدو الله وليس كذلك إلا هار عليه متفق عليه وانا حديث عن كربش تهنير سيرنا جندب بن جنادة رضي الله عنه ودعا بسمش لسونا أبو ذر الغفاري الله يدلش أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول cewa lalle shi ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man da'a rajulan bil kufri duk wanda ya kira wani mutum da kafirci aw qala addu'allahi ko kuma yace mishi makin Allah waransa kazalika alhali kuma shi wannan din ba haka yake ba illa hara alai face sai kalmar ta dawo kan wanda ya faɗe ta al-imam ibnu daqiq al-id yace wannan narko ne mai girma ga duk wanda yake kafirta wani daga cikin musulmai alhali wanda ake kafirtawa din ba kafirin bane a wajen Allah domin hakika wannan a kalma ce mai girma kwarai da gaske wacce an faɗe ta ba ta faɗuwa ƙasa banza wani ƙaddai ta tarar da wanda aka gaya wa kalmar bai tabbata kafirin bane a gun Allah za ta dawo kan wanda ya faɗe ta al-imam ibnu daqiqil ya ce wannan kuma hatsari ne mai girma wanda da yawa daga cikin mutane musamman ma malaman tauhidi suna afka a cikin wannan da kuma wanda ake kiransu wanda ake dangantawa zuwa ga sunnar annabi alaihi salatu wassalam da kuma malaman hadisi suna yawan afkawa cikin wannan mutukar sun yi saɓani da wani akan aƙida da sukan gallaza kalami gare shi wato sukan kaurara kalami gare shi bisa sabanin da suka yi da wannan mutumin kuma sai ya zamto sun yanke hukunci da cewa ai wannan mutumin kafiri ne wanda kuma a alhali abin da ya tabbata na gaskiya shine babu wani daga cikin ma'abota a riƙibla wato musulmai wanda zai zama ya kafirta sai in ya yi musun wani abu wanda yake mutawatiri a cikin shari'ar addinin musulunci wato ya yi jayayya da annabi alaihi salatu wassalam akan wani abin da annabi ya zo da shi a wannan lokacin ne sai ya zama kafiri saboda ya karyata wani abu na shari'a ko kuma ya yi jayayya da annabi alaihi salatu wassalam akan wani abu amma in dai ba haka ba dan musulmi na aikata wani abu wanda shi yana ganin daidai ne barkin shi yana da abin da ya dogara da shi na hujjoji daga alqur'ani ko daga hadisan ma'aiki alaihi salatu wassalam ko daga ayyukan magabata na kwarai to kai ko da baka yadda da shi baka yadda da hujjojin da yake bayarwa ba to bai halatta kuma gare ka ka rika kafarta shi ba musamman ma akan abubuwa waɗanda ba su wuce a ce sabo ne ko kuma wani abu dai wanda duka duka bai shafi aqida ba idan to kana kafirta dan uwanka musulmi akan wannan to alama shi da ke nuna lallai kai kalmar sai ta dawo kanka tunda kai ka faɗe ta lallai ne yan uwa guji kafirta musulmi dan saboda sabanin ra'ayi ko saboda abin da ya shafi bangaren siyasa a cewa duk wanda ya zaɓi wani ya zama kafiri ko kuma ta dalilin kungiyanci ya zama kana kafirta wani dan baya cikin kungiyarka ko kuma ta dalilin ɗariƙa ya zama to kana kafirta wani dan baya cikin ɗariƙarka wannan duka ba daidai bane babun nahi anil fushi wa biza'il lisan wannan babin zai mana magana akan hani da aka yi ko kuma haramcin yin alfasha da kuma biza'ul lisan wato ana nufin rashin kunya ta harshe alfasha kuma ana nufin furtawa ko kuma aikata abin da mai kunya ba zai yi ba an ibn mas'udin radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laysa al-mu'minu bi-ta'ani wala al-la'ani wala al-fahishi wala al-bazi رواه الترمذي وقال حديث حسن الطعان الأياب للناس واللعان كثير اللعن والفوش القول السيء والبزاع السفو والفوش في النطق وإن كان صادقا وانا حديث عن كربش تهاني سيدنا عبد الله بن مسعود idan Allah ta bada gare shi ya ce lalle manzo Allah tsira da mancin Allah su tabbata a gare shi ya ce laysa al-mu'minu bi ta'an mu'mini bai zamto mai yawan yin suka ba wato mai yawan sukan lamirin mutane duk wanda yake yin wannan to ba mumini bane walal la'an wala mai yawan tsinuwa mai yawan tsinewa mutane shi ma wannan ba mumini bane walal fahishi wala mai yawan aikata alfasha walal baziyi wala mai rashin kunya wanda ya rika furta maganganu irin na batsa akan mimbari ko kuma a wajen hira yana yawan yin batsa to wannan shi ma ba mumini bane to kaga anan sai mutum ya san irin zancen da zai rika yi barkar yana so ya kasance a cikin da'irar mu'minai a wajen Allah da mutum sai ya kiyaye harshen shi ya zama baya zagin musulmai baya tsine musu ba kuma ya yin maganganu irin na batsa da sauransu wa ana nasin radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma kana al-fush fi shay'in illa shanahu wa ma kana al-haya'u fi shay'in illa zanahu rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan wannan hadisin an karbo shi ta hanyar sirna anas ibn malik idan Allah ta bada gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma kana al-fush fi shay'in illa shanahu ai alfasha wato rashin kunya ba za ta kasance a cikin wani abu face sai ta bakanta wannan abin ta munana shi amma kana al-haya'u fi shay'in illa illa zanahu haka nan kunya kuma ba za ta kasance a cikin wani abu ba face sai ta kawata wannan abin ya zama yayi kyau rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan imam tirmidhi ne ya rawaito wannan hadisin kuma ya ce isnadin shi mai kyau ne wannan hadisi yana karanta da mu muhimmancin kunya da kuma shigar da ita a cikin kowane abu domin kawata wannan abu sannan kuma yana karantar da mu munin da ke cikin alfasha da rashin kunya da kuma bushewar idanu باب كراهة التقعير في الكلام والتصدق فيه وتكلف الفصاحة واستعمال وهشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم wannan babin zai mana magana akan karhancin zurfafawa a cikin zance da kuma kaifafa kalami da kuma mutum ya rika ɗora wa kansa sai ya yi wani abu na fasaha da kuma zurfafawa a cikin li'irabi wajen yin magana da mutane gaba ɗayansu wato yin magana da ammawan mutane kowa da kowa kenan عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطئون قالها ثلاثا رواه مسلم وانا حديث عن كربش تهاني سيدنا عبد الله بن مسعود idan Allah ta bada gare shi yace lalle manzo Allah tsira da amincin Allah su mata gare shi yace halakal mutanaddiun masu zarfafawa a cikin zance ko masu zarfafawa a cikin al'amura waɗannan sun hallaka annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai faɗi wannan har sau uku imam muslim ne rawaito hadisin imam al-khattabi ya ce abinda ake nufi da al-mutanaddiuna sune al-mutaammiquna wato masu zurfafawa cikin wani abu na daga zance da kuma kallafawa kansu yin bincike musamman ma bincike akan mazahibu na ahlul kalam wato malaman tauhidi da sauransu musamman masu shiga cikin zancen da ba zai amfane su ba masu kutsawa cikin abu abinda hankalinsu bai kai su riske shi ba wa an abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha yubghidu al-baligha min ar-rijali alladhi yatakhallalu bi lisanihi kama tatakhallalu al-baqaratu rawahu abu dawud wa at-tirmidhi wa qala hadithun hasan wani hadisin an karɓar shi hanyar sirna abdullahi dan aure dan asi idan Allah tafi da gare su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle manzo Allah tsira da mincin Allah sabbata gare shi ya ce inna Allah yubghidul baligha min ar-rijal lalle hakika Allah yana kin ko kuma Allah yana yin azaba ga mai kaiwa matuƙa daga cikin mazaje allazi yatakhallalu bi lisanihi shine wanda yake tsatsefewa da harshensa kamar da kallon bakara da kamar irin yadda saniya take tsatsefewa cikin abincinta imam abu dawud ne da tirmidhi suka rawaito shi kuma kuma tirmidhi ya ce hadisin isnadin shi mai kyau ne abinda ake nufi dai da wannan shine allazi yatashaddaqu bi lisani shine mutumin da za ga yana wani lausasa harshe yana wani yana wani rangwada harshen sa yayin da zai magana mutum da Hausa zai magana amma wai da Hausa ma mutum sai ya sanya tajwidi da Hausa ma an ce ka sai ya faɗi ka irin ta larabci da dai sauran dai irin wannan abubuwan da za ga wasu suna yi wai dan mutum a siffanta shi da cewa shi mabiyin sunna ne kuma mutum dan a siffanta shi da cewa kamar shi malami ne sai mutum ya rika wani yin wasu irin kalamai haka yana magana yana wani rangwada yana wani iri kamar wani dan daudu irin wannan abubuwan su ake nufi anan وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة وحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة السرسارون والمتشدقون والمتفيهقون رواه الترمذي وقال حديث حسن السرسار كثير الكلام والمتشدق المتكلم جميع فمه تفاصها وتعظيما لكلامه والمتفرهق المتكبر a cikin wannan hadisin wanda Imam Tirmidhi ya rawaito shi daga sirrin Jabir dan Abdullah al-Ansari radiyallahu anhuma yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina min ahabbikum ilayya ya daga mafi soyuwar ku zuwa gare ni wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyama da kuma mafi kusancin ku zuwa gare ni a wajen zama a ranar alkiyama ahasinukum akhlaqan wanda suka fi kyawun hali daga cikin ku wayan abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yawmal qiyamah sannan kuma mafi wadanda na fiki daga cikin ku kuma wadanda suka fi nisan wurin zama daga gare ni a ranar alkiyama as-sarsarun sune masu yawan zance warmata shaddiquna da kuma masu magana suna alfahari suna cika baki warmata fahiquna da kuma masu girman kai waɗannan sune wadanda suka fi nisan wurin zama daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar alkiyama kaga anan irin wannan girman kan bai yi amfani ba kenan kuma dama duk waɗanda za ga suna irin wannan rangwadar a cikin maganar su to ba ka raba su kuma da girman kai da dagyargyal da kuma kokarin nuna kamar sun fi kowa iyawa babu karahati qawlihi khabusat nafsi wannan babu zai magana akan kamar mutum ya ce ai shi ran shi ya ɓaci idan kamar ya sami magwas ko wani irin yanayi haka mutum sai ya faɗi wannan kalmar wannan larabawa ne suke yawanci mu ba cikin yin irin wannan ba mu anan an aisha ta radiyallahu anha an nabi sallallahu alaihi wasallam qal la yaqulanna ahadukum khabasat nafsi walakin li yaqul laqisat nafsi wa dafa'un alayhi qala al ulama wa ma'ana khabasat gasat wa huwa ma'ana laqisat lakin kuriha lafzul khubs wani hadisi an karɓo shi daga nana aisha radiyallahu anha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqulanna ahadukum kada ɗayan ku yace khabasat nafsi ai raina ya kazance walakin li yaqul lagisat nafsi sai dai mutum yace a numfashi na ya baci madafukun alaihi hadisi ne da aka hado a kansa Imam al-Khattabi yace a nan cikin wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana koyawa al'ummar shi yin ladabi ne a cikin zance kuma yana shirye da su zuwa ga amfani da lafuza masu kyau wajen bayyana abin da halin da suke ciki da kuma nisantar miyagun kalamai wajen yin magana babu karati tasmiyatul inabi karman wannan babin zai mana magana akan karhancin kiran inabi da sunan giya عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسموا الإنب الكرمة فإن الكرمة المسلم ودفع عليه وهذا لفظ مسلم وفي رواية فإنما الكرم قلب المؤمن في رواية للبخاري ومسلم يقولون الكرم إنما الكرم قلب المؤمن wani hadisin an karɓar sa hanyar sirrin abu huraira idan Allah ta fita gare shi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tusammul inabal karma kada ku rika kiran inabi da sunan karmu to innal karma al muslim domin shi ma'anar karmu shine musulmi kamar abu mai girma kenan shine musulmi a cikin wata ruwayar kuma cewa yayi fa innamal karmu qalbul mu'min ai ma'anar karmu shine zuciyar mu'mini a wata ruwayar kuma ta imam al-bukhari da muslim yace mutane suna cewa al-karmu fa innamal karmu qalbul mu'min ma'anar dai karmu shine zuciyar mu'mini wa an wa'il bin hujr radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqulu al-karmu walakin qulu al-inabu wal habalatu rawahu muslim wannan hadisi an karbo shi hanyar sirna wa'ilu dan hujru radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la taqulu al-karmu kada ku kiran inabi da suna karmu walakin qulu al-inabu sai dai ku ce mishi inabi da kuma al-habalat kuna iya kiran shi habala ko kuma ku ce mishi inabi wato wannan abin da yake faruwa shine su a wancan zamanin ana yin amfani da inabi wajen yin giya sai kasance suna kiran inabi din da wasu sunan nake haka wanda kamar zai kawata shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam anan ya hana kamar dai abin da yake ba mai kyau ba ne kuma sai mutum ya rika kiran shi da wani suna na girmamawa babun nahi an wasfi mahasinul mar'ati lil rajulin illa an yahtaja ila zalika li ghardin shar'iyyin kan kai ha wa nahwihi wannan babin zai mana magana akan haramcin siffata mace ga wani namiji kamar wata mace ta je ta gano yar uwarta mace sai kuma ta zo tana siffata ta ga wani namiji ko ga mijinta ko ga wani daban ko kuma wani namiji ya gano wata mace sai zo yana siffata wa wani sai dai akwai buƙatar haka a shari'a misali a shari'ance kamar misali yana da buƙatar zai aure ta wannan matar ne annabi mas'udin radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la tubashiril mar'atu al mar'ata fa tasibaha li zawjiha ka annahu yanzuru ilaiha mutafakun alayhi wani hadisin imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito shi ta hanyar sirrin abdullahi dan mas'ud idan Allah ta bada gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tubashiril mar'atul mar'ata kada mace ta rungumi yar uwarta mace ba da sifaha sannan ta ji tana siffata ta lizaujiha ga mijinta ka annahu yanzu ilaiha kamar cewa shi yana ganin ta wato kamar ta rungume ta ta shafa jikinta dan ta ji yadda take sannan kuma da ji tana gaya wa mijinta ai tana da kaza tana da kaza sai mijinta ya rika ji tamkar gashi ga ta nan yana kallanta madafaqun alayhi hadisi ne da aka hado a kansa alqadi iyar ce wannan hujja ne wace imamu malik ya rike ta wajen saddu zari'a domin yin wannan yana iya kaiwa zuwa ga afkuwar zina da kuma abin da zai kai zuwa ga zuwa ga faruwar zina din wannan hadisin yana magana ne akan saddu zari'a wato toshe kafar barna duk kafar da za a ga za ta iya bayuwa zuwa ga afkuwar barna sai ya zama an toshe ta don saboda kada barnar mata abu kuma malamai suka ce hikimar da ke cikin wannan hannun shine tsoron kada ya zamto shi wanda ake siffata mashi wannan matar ya zama ya kawatu da wannan siffar kuma ya zo ya aure ta sai ga kuma ba hakan take ba sai ya zama kuma ya sake ta da wurwuri ba tare da ya nufi hakan ba ko kuma idan mace ce ta je tana siffata wata mata zuwa ga mijinta da wannan siffar shi kuma ya zamto ya ƙayatu sai ya zamto ya kai ga kafin ma ya auri waccan ɗin ya saki wannan ta hannun shi ko kuma ya zamto ya fitinu da waccan matar saboda yadda aka siffata mishi yadda take kuma ya je shi ya fitinu da ita har ta kai ga ko ya afka mata ko wani abu dai na barna ya zama ya afko babu karahatu qaulil insani allahumma ighfirli in shita bal yajzimu bi baladi wannan babin zai mana magana akan karhancin da aka yi ko kuma hani da aka yi kada mutum ya zamto a cikin addu'a yana cewa Allahumma gfirli in shita ya Allah ka gafarta min in ka so wannan ba daidai bane bare ya jizimu bi dalabi bare dai mutum ya karfafa kawai wajen neman gafara a wajen ubangiji kada ya ce in Allah ya so ya min kaza in Allah ya so ya min kaza a ka roki Allah kawai kai tsaye kana mai sakankan cewa wa ana bi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له متفق عليه وفي رواية لمسلم ولكن ليعزم ويعزم الرغبة فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه وانا حديث عن كربوش سيرنا أبو هريرة idan Allah ta da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqulanna ahadukum allahumma ighfirli in shita kada ɗayan ku yace ya Allah ka gafarta min in kaso allahumma arhamni in shita ya Allah kai min rahama ka ji kaina in kaso li ya'zimil mas'alata lalle ne ɗayan ku ya karfafa wajen roƙon Allah fa innahu la mukriha lahu domin shi Allah babu mai tilasta mishi mutafaqun alaihi hadisi ne da aka hado a kansa a cikin wata ruwaya ta imam muslim ya ce walakin liya azim bar dai ɗayan ku ya ƙarfafa wato ya azama wajen roƙon ubangiji wari ya uzimin ragabata kuma lalle ne ɗayan ku ya girmama kwaɗayinsa wajen addu'a bayan Allah ta'ala la ta'azamu shay'un bar dai cewa shi Allah madaukakin sarki babu wani abu wanda yake gagararsa a bahu babu wani abin da ke gagararsa ya bayar da shi babu wani abin da ya girma Allah ya bayar da shi wadda ka lalle ne mutum da abin da za ka roƙi Allah ka roƙe shi kawai kana mai sakangancewa da samun ijaba kada ya zamto kana roƙon Allah kuma kana cewa in Allah in Allah ya ga dama ya ma in bai ga dama ma kar ya maka wannan ba daidai bane wa ana nasin radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza da'a ahadukum falyazim al-mas'alata wa la yaqulanna اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مستكره له mutafakun alai wani hadisi an karɓo shi daga sirrin anas idan Allah ta bada gare shi ƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle manzan Allah tsira da amincin Allah sabata a gare shi ya ce idan da an ahadukum idan ɗayan ku zai yi addu'a bari ya azumi da matsala ta to lalle ne ya matsa wajen roƙo mutum ya azama ya himmata wajen roƙon Allah wala ya ƙolan da kada ɗayan ku ya ce Allahumma in shi ta faɗin ya Allah in kaso ka bani fa innahu la mustakriha law domin babu mai tilastawa Allah mutafaqun alaihi hadisi ne da aka hada kansa al imam ibn baqali ce hadisi yana karantar da mu cewa bai kamata ba ga mai yin addu'a ya zamto yayi sako sako abin da yafi kamata gare shi shine ya zamto ya dage ya yi kokari sosai wajen roƙon Allah ko da yaushe tare da zuciya mai juyawa zuwa ga ubangiji wato zuciya mai matukar cika da kwaɗayin samun ijaba kuma lalle kada ɗayan ku ya zamto ya fi da tsammani daga samun daga samun rahamar ubangiji domin idan mutum yana addu'a yana roƙo ne ga Allah wanda yake shine sarkin karamci wanda babu abin da yake gagararsa al-imam ibn uyayna yace kada ɗayan ku ya hannu daga yin addu'a matuƙar dai matuƙar dai ya san wannan abin baya daga cikin abin da Allah yake kore yiwuwarsa da duk girman abu ka roƙi ubangiji zai biya maka bukata gwargwadon kyawun niyyarka to lalle ne mutum ya nace wajen roƙo kuma ya girmama wajen addu'a duk abin da zaka roƙi ubangiji ka nace wajen addu'ar domin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar Badr duk da cewa yayi addu'a ya roƙi ubangiji ya ba shi nasara tun daga gida amma a filin badar din annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya rika yin addu'a yana yin addu'a ya daga hannayen shi sama yana ta addu'a har sai da ya zamto mayafin shi yana kuncewa sai na bakar yana riko mishi mayafin yana cewa ya rasulullahi ai Allah ya amsa an amsa maka ya rasulullahi amma duk da haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai daina roƙo ba roƙo yake roƙo yake ana gwabza yaki shi kuma yana yawan addu'a da haka dai har Allah ya ba da nasara kuma kada mutum ya ce da ya roƙa dole sai ya ga biyan bukata nan take ko kuma dan ka sa wani ya maka addu'a dan baka ga biyan bukatar nan take ba karka dauka cewa wai ai bai yi roƙon bane ai bai roƙa maka bane ba haka bane annabi Musa annabin Allah ne kuma yana daga cikin manzanni amma ya taɓa yin wata addu'a akan Fir'auna sai da aka shekara 40 sannan ya ga amsuwar wannan abin da ya roƙa a kenan in dai har annabi mai girman daraja irin annabi Musa alaihi salam wanda yana iya magana da Allah kai tsaye ba tare da wasu ɗar mala'ika ba yana magana da hadarar Ubangiji kai tsaye amma a hakan ya yi addu'a sai bayan shekara arba'in Allah ya amshi wannan addu'ar to yana ga kuma kai saboda kada don ka yi shekara guda ko wata guda kana ta addu'a akan wani abu karka cewa ai ina ta addu'a ina ta addu'a na rade ina roƙon Allah akan abin na ma har yanzu dai ban ga biyan bukata ba ba haka bane ubangiji ya riga ya amsa maka kawai lokaci ake jira addu'ar da annabi Musa alayhi salam yayi akan Fir'auna ya yi addu'a akan Allah ya toshe zuciyar Fir'auna kuma Allah ya halakar da Fir'auna to amma sai ga Fir'auna ya ci gaba da mulkin sa ya ci gaba da yin abubuwan da yake na shedanci har tsawon shekara 40 kaga yanzu da kai ne watakil an ce an ce maka gashi an yi addu'a akan Fir'auna da sai ga cewa ai Fir'aunan nan fa makiyin Allah ne kafiri ne wannan kuma annabin Allah ne annabi kuma mursali yayi addu'a akan Fir'auna kana iya hikimar ka sai ga kamar a ya kamata nan take kawai a ga abin ya faru in an roƙa yau gobe kawai a tashi a ga fir'auna ya halaka ya mutu da shi da mukarrabansa amma ubangiji kuma ba haka ya so ba sai da aka shekara arba'in da yin wannan addu'ar sannan kuma sai ga biyan buƙatar kuma ta zo saboda haka lalle ne yan uwa mu riƙa wa ubangiji ladabi wajen wajen addu'a hadisin mu na ƙarshe a yau shine hadisi na 1745 a cikin littafin shine wanda ya zo a cikin babu karahati qauli masha Allah wa sha'a fulan babin da zai bayani akan karhancin mutum ya ce in Allah ya so kuma wana ma ya so an huje bada bin al-yaman radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqulu ma sha Allah wa sha'a fulan walakin qulu ma sha Allah wa sha'a fulan rawahu abu dawud bi sanadin sahih wani hadisin an karɓo shi ta hanyar sayar na huzaifa ibn al-yaman wanda ake ce mashi sahibu sirri sahibu sirri ko kuma sahibu sirri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato ma'abocin sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan gaya mishi abubuwa boyayyu wanda baya gaya wa kowa sai shi to daga gare shi aka rawaito wannan hadisin yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqulu ma sha Allah wa sha fulan kada ku ce abin da Allah ya so kuma wane ya so walakin qulu ma sha Allah wa sha wa suma sha fulan sai dai ku ce idan Allah ya so sannan wane ya so rawahu abu dawud bi isnadin sahih imam abu dawud ne ya rawaito tare da isnadi ingantacce wato dai anan ba a hada Allah da wani akan abin da ya shafi wannan ko da misali wani abu ne kake nema a wajen wani gwamna ko shugaban ƙasa ka ce a in Allah ya so sannan kuma wane ya so shikenan kaga anan ka fita amma ka ce a ai in Allah ya so kuma wane ya so kaga anan kuma ka fada ci ala ayi halin dai wajibi ne kowa a ba shi haƙƙinsa ka ba wa ubangiji haƙƙinsa kuma ka ba wa Allah subhanahu ta'ala shi ma nasa haƙƙi mai tambaya yana tambaya akan kamar kurma da makaho da bebi da mahaukaci to ya hisabin su zai kasance ne a ranar alkiyama eh to gasu gashi ba sa ji ba kamar kamar kurma baya ji kamar makaho baya gani kamar mahaukaci ba shi da hankali to ya hisabin su zai kasance a ranar alkiyama to wallahu alam yadda dai abin zai kasance shine duk abin da suka- suka aikata shi kafin shigar su wannan halin misali kamar mahaukaci abin da ya aikata shi bayan balagarsa yana cikin hayyacinsa kafin ya haukace din to wannan duka Allah zai mishi hisabi a kai amma abin da ya ai- abin da ya aikata shi bayan shigar shi yanayin hauka Allah ba zai masa hisabi akan wannan ba saboda yayi ne a cikin rashin hankali kuma dama Allah subhanahu wataala ya faɗa ta harshen Annabi alaihi salatu wassalam cewa mutum uku Allah ya nemi su rangwame mahaukaci ana mishi rangwame duk abin da ya aikata babu hisabi har sai in ya samu hankali mai bacci ana mishi rangwame duk abin da ya aikata cikin baccinsa ba ya masa hisabi har sai in ya farka daga bacci haka nan yaro karami ana mishi uzuri duk abin da ya aikata cikin ƙuruciya ba ya mishi hisabi har sai bayan ya balaga to kurma shi kuma abin da ya kasance kamar faɗa ake yi da baki idan ya iya shi kafin balagarsa to shikenan sai ya ci gaba da yi a hakan da abin da ya kasance ya yi shi kamar daga sallah zuwa tasbihi da sauransu Allah zai ba shi ladan sa akai kamar kurma kuma wanda dama aka aka aka haife shi bai iya ba bai koya ba kwata kwata bai san wani abu tasbihi ba da sauransu to wannan shi ma babu hisabi akai tunda an koya mishi babu yadda zai yi kuma ya iya to wannan babu hisabi akan shi akai sai dai idan ya zamto akwai hanyar koyar da shi din kuma manyansa ba su biyar da shi ta hanyar da zai koya din ba wannan kuma laifi yana kansu wallahu alam sannan kuma makaho shi kuma a rashin gani baya hana neman ilimi da yawa a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda suke makafi ne haka na cikin tabi'ai da tabi'u tabi'ina akwai da yawa waɗanda makafi ne amma kai yanzu in ba ce maka akai makafi bane ba za ka gane ba yanzu misali imamu tirmizi mai hadisin nan makaho ne imamu tirmizi ka gashi ya koyi ilimin a haka kuma gashi ya zama yanzu inda za ka lissafa manyan malaman hadisi ba za ka lissafa mutum biyar babu shi ba imamu tirmizi kuma ka gama kaho ne bai taba gani watan da yake kuma ka gama kaho ne ga ga imamu shadibi malamin kira'a kira'o'in nan gaba ɗayansu da ruwayoyinsu kira'a goma ruwaya ashirin gaba ɗayansu suna kan shi har ya wallafa littafi ko makaho ne ga irin su irin su imamul bukari shi ma imamul bukari a farkon lamari shi ma makaho ne daga baya ne idansa ya buɗe amma da farkonsa da farkonsa makaho ne mahaifiyar shi ne ta riƙa yi mar addu'a ta riƙa yi mar addu'a sai Allah ya buɗe mar idanu kuma ainihi annabi Ibrahim alaihi salam ya gani a mafarki sai ya mar addu'a sai idan ya buɗe shikenan da ya farka ma shikenan sai ya ganshi kawai ya ya warke yawwa saboda haka dan kana da ɗa makaho bai kamata wato a riƙa sanya ƙananan yara suna yin bara ba kamar makaho kamar gurgu don yana yaro ya gurgunce ko ya makance ya kamata su- iyayen shi su dora shi akan hanyar neman ilimi saboda ya zamto ya samu ilimi in ya samu ilimi wannan makantar in Allah ya da sai ta zama mishi adoma da akwai da yawa waɗanda suke mahaddata alqur'ani yanzu haka suna nan mahaddata waɗanda sun suna ƙanana suka makance amma a haka dai da da da ka da ka ana koya musu aya ɗaya aya biyu da aka san haddace alqur'ani to saboda haka lalle ne yan uwa mu kula farai da gaske cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai makafi akwai abdullahi ibn ummi maktum wanda yake ainihin shi makaho ne amma har jihadi ya ji a ƙarshe ma dai a wurin jihadi ya rasu a nan yayi shahada a wajen wani yaƙi duk da cewa gashi Allah ya ce laysa alal a'ma harajun wala alal wala alal a'raj harajun wala alal marid harajun cewa babu laifi akan shi dan ya zauna gida ba bai je jihadi ba amma shi ya nace sai ya je jihadi kuma ya je gun jihadi ya rike tutar musulunci musulunci a haka kabirai suka shahadantar da shi a nan yin shahada a wurin yaƙi abdullahi ibn umar maktum saboda haka dan allah ya baka ɗa wanda yake da nakasa ta wata gaba to ka dage so- sosai wajen bashi ilimi ma- gurgudan ikonka insha allahu allah zai allah zai taimake ka akai kuma ba daidai bane dan allah ya ba wa yaro wata nakasa shikenan a hidimtar da shi a wajen bara wannan ba daidai bane addinin musulunci bai umarni da cewa dan mutum yana da wata nakasa shikenan kuma sai ya zama mabaraci ba wallahu alam da ba don Allah ya fahimtar da mu abin da muka karanta abin da muka karanta abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa da muka yi kuskure Allah ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملل الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه في كل وقت وهين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين